السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna uku ga wata na zulqa'ada shekara ta 1445 wanda ya dace wa wanda ya dace wa sha ɗayan watan biyar miladiya ta 2024 insha Allah ta'ala za mu yi darasi na 39 a cikin littafin hirasatul aqida za mu tashi safaha ta 157 malam yana mana maganan cewa as-salafu salih ahlus sunnati la yahsuruhu madhhabu yace as-salafu salih magabata na kwarai ahlus sunna la yahsuruhu madhhabu babu wani mazhaba guda daya da ya tattara su a ce su kawai suna mazhaba ce kaza daga koda ga wani hadisi ya inganta amma ya saba wa wannan mazhabar a ce ba za su kai ziyara su ɗauko wannan hadisi ba su yi aiki da shi an suna ba su da wannan kawai idan sahal hadisu fa huwa mazhabuhu idan dai hadisi ya riga ya inganta to magana ta riga ta gani in a shafi'iyya yake a malikiya yake a hanafiya yake a hambaliya yake to abin aiki ne to wannan shine muke karanta a wancan sati mun tsaya daidai inda mali yake cewa wa minhum man hadda an zalika zamu tashi inda yake cewa laysa lil hanabilati ikhtisasun fi zalika waɗanda suke mazhaba na Ahmad ibn Hanbal Allah ya rahama gare shi laysa lahum ikhtisasun fi zalika ba su kadai bane suka takaitu da cewa su ne as-salafus salih ko kuma su ne ahlus sunnah malici wa in kana tafawutu hasilun ko da cewa idan aka zo aka kara tsakanin mazhabobi at-tafawutu wata mazhaba ta wuce wata wajen kokarin ruku da sunna hasilun wani abu ne wanda yake an ganshi kina abu ne wanda yake tabbatacce yace fi tab'iyyati atba'il mazahibil arba'ati a tattare da ma'abuta bin waɗannan mazhabobi guda hudu sai ka samu cewa mazhaba kaza ta yi aiki da hadisi sama da mazhaba kaza ƙaramin misali in ka ɗauki ashabun ra'ayi shi ta ce mazhaba ta farko mazhaba ta imam abu hanifa allah ya rahama gare shi ana kiran sunan makarantar shi da cewa ashabun ra'ayi me yasa a lokacin ba a gama tattara abin da yake na ilimi ba ya watsu sosai a ko'ina wani hadisi la'alla har ka mutu ba za ka ji labarin shi ba a lokacin da mazhaba ta abu hanifa ta yi lokacinta to za ka samu cewa hadisai da dama za a kawo wata matsala sai su yi yunkurin ba da fatawa da abin da yake hannunsu na aya ko hadisi in kiyasi ne in ishtihadi ne in mine ne za su gina shi da abin da ke hannunsu na dalili bayan imam abu hanifa al'imam malik ya zo sai zamantun mazhabar malikiya ta yi kusa game da abin da sha tattaro hadisai sama da mazhaba ta abu hanifa to haka za ka samu kullum ana ƙara wayewan gari abin yana ƙara ne yana ƙara dunkulewa waje guda sabanin da a watse shi to shi ne mali ya ce duk da cewa mabiya waɗannan mazhabobi za ka samu fifiko tsakaninsu ta hanyar aiki da sunna sai ce wa salaf haka kuma da aiki da magabata na ƙwarai ya ce wa mawazinu shari'i hiya almuta hakkin fi zalika amma ka sani cewa ma'auni na shari'a shine zai yi alƙalanci a al'amarin da ya shahi wacce mazhaba ce ta hi kusa yani suka hi tattara hadisai kuma suka hi aiki da su malitu was salafu salih ala manhajin wahidin fil aqidati amma ka sani cewa ma'abuta magabata na kwarai suna kan manhaji guda ɗaya tallin tal a aƙida aƙidar imamu abu hanifa ita ce aƙidar imamu malik aƙidar imamu malik ita ce aƙidar imamu shafi'i aƙidar imamu shafi'i ita ce aƙida ta ahmad ibn hanbal allah ya musu rahama ga baki ɗaya kenan babu wani fifiko ko kuma saɓani idan kana ce an samu saɓani wannan a fikihu kenan ba aƙida ba aƙida guda ɗaya ce to shi ne ma yace wasalafu salih ala manhajin wahidin fil aqidati yace fi kulli zamanin wa makan a kowane zamani sannan kuma a ko ina kaje in ahlus sunna ne kai in ka hadu da dan uwa ahlus sunna za ku gane juna za ga cewa duk wani abin da ke na bid'a ne ana kokarin kote shi ana kokarin maida shi baya to sai ka fahimci cewa lalle akwai haduwa tsakanin kai da shi ta hanyar tace menene abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma malici fa ahlus sunnati da aka ma'abuta bin karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce minhumul malikiyya wa shafi'iyya wal ahnaf ya ce a cikinsu akwai malikawa akwai shafi'awa sannan kuma akwai mabiya ahmad abu hanifa ya ce kama aslaftu kamar da ne magana haka baya ya ce wa hum bi hamdillahi bayna ha'ula'i kathir akwai su cankas a cikin waɗannan mazahibin malikiya shi abin da ya shahi hanafiya ce abin da ya shahi a shafi'iyya ne duka za ka samu akwai ahalus sunna cankas a cikinsu shi ne ce wa hun bi hamdillahi bai na haƙula'i kasir ya ce wa in kanu fi alhanabila aksar duk da cewa a mazhaba ta imamu ahmad ibn hanbal za su iya kasancewa sun fi yawa saboda kasantuwar ita ce mazhaba ta ƙarshe kuma an tattara ilimin da a da ba a tattara shi ba kaga zai imamu malik ya gama rayuwa amma azumin sittu shawwal bai ganshi ba amma kaga imamu abu hanifa a daidai lokacin da ya zo wanda shi kuma almajirin almajirin imamu malik ne shi kuma ya samu hadisi kuma hadisi ne ingantacce da Allah hadisi yana wani sukurwa yana can tare da wani babu wanda ya ji labarin shi sai yau da gobe ana tahiya awwa suna ƙara dunkulewa waje guda to wannan shine abin da maliki maliki ta kenan saboda tattaruwan ilimi da abubuwa makamantan wannan لأن الإمام أحمد كان آخر الأئمة الأربعة saboda shi imamu ahmad ibn hanbal shine karshen waɗannan jagorori ko waɗannan a'imma waɗannan malamai guda hudu wa qad tamayyaza kuma ya keɓanta bi mawaqifihi al-mashhura game da matsaya da yake da shahararre fi nusrati sunnati wa ahliha wajen baiwa sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kariya da ma'abuta bin sunna kariya kaga lokacin shi aka zo aka yi mas'alatu khalqul qur'an ko aka samu wasu daga cikin daula umawiyya suka ambata cewa ai ba za a ce ba alqur'an kalamullah sai da ce alqur'an makhluq aka ta buga akan haka aka sa shi kasu aka bashi kashi aka walakantar da shi har saman jaki aka dora shi aka rika yawo da shi cikin gari saboda mutane suna mashi ihu amma bai samu ya sadda ahlul imam ahlus sunnati wal jamaa وقد تميز مالتي بمواقفه المشهورة في نصرة السنة وأهلها يتي والوقوف بحزم سنكما تسيوا تارد جاجر تيوا وقوة يكي تيوا وقوة كما دكاره ضد البدع وأهلها yana mai kishiyantar duk abin da yake bid'a ne sannan kuma da duk wani abin da yake ma'abuta bid'a ne ba shi ba su yana tahiya kai kawo tsayuwa akan gaskiya wannan wani abu ne wanda yake ya shahara da shi al'imam ahmad ibn hanbal ahmad ibn hanbal wanda shine ƙarshen waɗanda suke a immatul mazahibil arba'a abu hanifa imamu malik imamu shafi'i sannan na ƙarshen su shine imam ahmad ibn hanbal to wanda shine bayanin da malam yayi ya ce wa min a'immati ahli sunnatil muntasibina lil mazhabil maliki malam zai ambata maka wasu kaso daga cikin gaggan malumai ma'abuta bin sunna sun ciri tuta sun shahara a wannan fage almuntasibina waɗanda ake jingina su zuwa ga mazhaba ta malikiya ya ce al'imamu malik na farko daga cikinsu shi ne imamu malik mutum ne wanda ya yi gwagwarmaya ƙwarai da gaske wajen aiki da hadasan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bal imamu malik shine farkon wanda ya fara yin rubutu na bangaren da ya sha a tattara hadisai ya rubuta al-muwatta dan dai ya sirka wani abin da yake da alaka da fiqh a cikin lasema wajen tarjamatul abwab amma shine littafin hadisi na farko kan ai sahihul bukhari ai sahihul muslim ai sunan kaza sunan kaza da sauransu don haka ya tsayi tsayin daka akan abin da ya shahi a tsayuwa akan sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi magana cewa duk hadisin da ya inganta to ku rubuta ku ajiye nima ina nan kuma wannan shi ne mazhabata idan sah alhadisu ya ce fa huwa mazhabi daga duk wanda zai zo ya ce ni ba maliki ne muna aiki da fatawa ta imamu malik amma ga hadisi ya zo ba za mu yi aiki da shi ba to wannan yana nunin cewa hakikatan kai kin ba ba maliki bane ba saboda imamu malik ya ja kunnen ka cewa in hadisi ya zo ba a maganar malikiya ko malik ya ce ko ashhab ya ce ko sahanun ya ce ko wani ya ce daga cikin malaman su a babu wannan idan ka ce manzon Allah ya faɗi kawai magana ta riga ta gane kuma haka imam malik yake kuma haka yabar duniya Allah ya rahama gare shi malik ce wa talamizihi haka kuma almajiran shi su ma sun shahara sun ciri tuta wajen bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce kabnul qasim kamar ibnul qasim wa sahanun da sahnun da ashhab alqaisi waɗannan su ne manyan almajiran shi ibn alqasim suhnun da ashhab alqaisi malice wa ulama almalikiyyati alakharun banda ma waɗannan da aka ambata akwai wasu jerin gwanan mazajen da suka yi ruku da sunna a cikin mazhaba ta malikiya shi yasa idan da za a yi aiki da malikiyar haƙiƙatan to babu wani wanda za a ɗaga kai a ce mashi wannan ai ɗan kaza ne ko a ce ɗan izala ne a in dai za ka yi aiki da malikiyan haƙƙan to kai ma za a same ka da cewa yadda waɗannan tafarkin ahlus sunna ke kai ma a saman shi kake ka karanta risala ta ibnu abi zaid al-qirawani muqaddimar da yayi kahin ya kai zuwa ga ya fada fiqhu ka san su malamai magabata ko fiqhu za a rubuta to wannan magana ta aqida sai an yi ta saboda a karkada kura a wanke ka fes a lokacin tukwa he kai he akwai maka da za ka yi tsarki ka yi sallah ka yi azumi ka yi zakka sai ka amma idan ya zamanto kana tare da datti na shirka to zancen ka yi wani sallah ko azumi ko amsa wanda bai taso ba da ka duba risala ta ibn abi zaid al-qirawani ɗaya daga cikin manyan malaman malikiya ne da me ya fara da aqida ya fara kuma aqida mai zahi irin wanda ake wadannan irin wanda ahlus sunna suke sama akan ta yi magana bayan ta in ka ɗauko wani littafin na matakin horko a karatun fiƙihun malikiya littafin ahalari da miya fara shi ma sai da ya fara magana akan cewa awwalu ma ya jibu alal mukallafi sai ce tasihu imani inganta imani mai inganta imani aƙida aƙida ka ta zama to lahiyayya ya ce suma ma'arifatu ma yuslihu bihi farda aini ya ce sannan ashe wancan shine farko sai an same shi ake neman wani abu idan aqidarka bata kahu ba babu wanda ya neme ka akan sallah ko kaza ko kaza annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zamu ga haka a cikin karantarwar shi karara yayi shekaru 10 yana karantar da sahabbai aqida zalla ayoyin qur'ani suna sabka hadisai suna bayyana ana ta bayani ana ta gogormaya ana ta dauki ba dadi tsakanin manzo sallallahu alaihi wasallam da da duk wani kafirin duniya ba maganin makka kawai ba lokacin da abin ya kahu aka yi umarni aka yi hijira aka je aka kafa daula ta musulunci daga lokacin aka farlanta sallah aka farlanta zakka aka farlanta azumi aka farlanta jihadi aka farlanta kaza wannan duka sun biyo bayan ne bayan aqida a cikin shekaru guda 23 na annabta sai da aka ware shekara kusan 13 wannan tauhidi ne kawai ake yi kuma cikin goman nan ma a cikin ne zaka samu an tayi hudaybiya wasu sun zo wuce suka ce ya ma'aikin Allah ij'al lana zata alwaqin kama lahum zata alwa a sanya mana ma'abuciya rataya inda zamu rataye makamin mu saboda mu samu albarka mazalla yace a innaha sunan yace lalle kam wannan tafarkin abin da ya gabata kenan mazalla ya kwatanta musu cewa ba a neman albarka a wajen kowa sai a wajen Allah subhanahu wataala sai kuma abin da Allah tabbatar da cewa iya albarka kuma aka baka izini kuma aka ce ba ga yanda zaka nema ba gaba kawai ga gibi gaban kanka to wannan duka karantarwa ce kaga wannan a cikin shekara goma na ƙarshen ne lokacin da manzalla ya sa aka yi shela ala inna Allah wa rasulahu yanhayanikum an ta'lifu bi aba'ikum kaga wajen waɗannan shekaru 13 ne ashe wannan shekara goma ta ƙarshe wanda aka yi a garin Madina ita ma gwagwarmaya ce ta aƙida to dole sai an samu aƙida mutum ya kahu ya tsayu da aka za ga magabata duka abin da za su rubuta suna fara da aƙidan nan saboda in bai tsayu ba to duk abin da zai biyo baya ba zai samu gindin zama ba adam ya ma kan shi adalci kama kanka lissahi addini na Allah ne ya sabkar da littahi ya aiko da manzo ya yi bayanin ga yadda Allah ke so abota mashi ba ka da wani ta cewa ko wani mummuna gani a dukka ajiye wannan a gehe mi Allah da manzo suka sharanta a matsayin bauta ga Allah ka bauta wa Allah ka baka lafiya to wannan aqida dole ne an same ta kalimatu la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a yau mutum zai faɗe ta saboda so nawa kalimatul khair kalimatul baraka kalimatul fasl duk wani alheri da ka sani na duniya da lahira yana karkashin kalimatu la ilaha illallah amma mutum sai ya faɗe ta kuma ya warware ta ya faɗe ta ya warware ta ya faɗe ta ya warware ta saboda bai san mi ta kumsa ba mi take ni kahuran makka sun san larabci lokacin da aka ce musu ma kam ku bauta wa kowa sai Allah suka ce a'a aj'al al-alihata ilahan wahida su din sun fahimci abin da aka sa gaba amma mu nan biladu tukurur sai kai ta maimaita kalmatu la ilaha illa kuma kana warware ta Allah kiyaye daga wallahi kalma ce wadda dole ne in rayuwarka zai kare kam akan karatu don ka fahimce ta to wannan shine abin da Allah turo ka duniya duk wani abin da zai biyo bayan shi to nafila ne zai zama to kasa da wannan Allah shi da mu karantar da ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi malaci wa ulama'ul malikiyya al-akharu da wasu daga cikin malaman malikiyya na daban banda ibn al-qasim banda suhnur bin banda ashab akwai asad ibn al-furat akwai abdul malik ibn al-majshun akwai yahya ibn yahya al-laythi akwai ishaq al-furat akwai asbagh ibn al-faraj akwai ibn wahab akwai ibn abi zaid al-qirawani shine mai risala sannan akwai ibn abi abi zamanain akwai abul qasim khalaf ibn abdullah al-maqdisi al-andalusi sannan akwai al-qadi abdul wahhab ibn nasr akwai ibn abdul bar wanda yake da littafin at-tamhid littafi ne wanda ya shi akan sharhin littafin malamin shi imamu malik akan muwatta iya nan azube cikin mujalladat at-tamhid yana daga cikin gaggan littattafai wanda suke na malikiya ne to shi ibnu abdul bar yana ɗaya daga cikin waɗanda suke malamai na malikiya wanda suke kuma ahlus sunna ne sannan akwai abu abi amr al-talmanki sannan kuma akwai abubakar muhammad ibnu wahab wanda ya yi sharhi ga risala ta ibn abi zaid al-qirawani sannan akwai abi amr ad-dani akwai al-qadi isma'il ibn ishaq akwai al-qadi abi bakr al-abhari akwai abdullah ibn muhammad al-qahtani al-andalusi wanda yake da an-nuniyatul qahtani wanda take cikin baiti dubu da wani abu nuniya ce wadda akan ita ma akan aqida ce da akhlaq da komi da komi wannan nuniya ta yi kwarai da gaske ya ambata abubuwa da dama a cikin ta to wannan shaba maliki ne sannan akwai muhammadul amin ash-shinqidi akwai ibn ghannam al-ahsa'i sannan kuma daga cikin al-mu'asirin akwai ash-shaykh muhammad ibn abdul wahhab rahimahullahu ta'ala Allah ya musu rahama gaba daya wannan kadan daga cikin malaman malikiya ahlus sunna ne tsantsa ayyukan su ya nuna haka rubuce-rubucen su ya nuna haka kuma haka suka bar duniya Allah ya musu rahama malici wa min a'immatis sunnati al-muntasibina lil madhhabi shafi'i yanzu bayan malikiya sai shafi'iyya na farko al'imamu shafi'i muhammad ibn idris al-shafi'i wani shi ne ra'irƙin jagoran ahalus sunna ne yana riko da tafarki na annabi muhammad sallallahu alaihi sallama malicewa huwa min kibari a immati sunna wannan imamu shafi'iyya ɗaya daga cikin gaggan malamai manya-manya wanda suke tahiya akan harakan sunna sannan walbuwaiti walmuzani wabnu hibbanin wabnu khuzaima wabnu khafif walhakim wa ibnu sarih wabnu salah wabnu nahas alharmali alharmala ibnu yahya walazhari allughawi sannan akwai imamu sabuni akwai ibnu abi hatim akwai ibnu sumama akwai imamu bagawi akwai ibnu kathir alhafiz ibnu kathir sannan akwai alhafiz salafi sannan akwai addara qutani sannan akwai alhumairi وابن السني وابو الحسن الاشعري وابو العباس الاصم والمزي والساجي والذهبي والدارمي yace shine Usman ibn Sa'id sannan akwai al-Imam al-Lalaka'i akwai Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi sannan akwai al-Imam al-Maqrizi sannan akwai al-Imam al-Munziri wa Abu Muhammad al-Juwayni wanda duka sa daga cikin manyan malamai na Shafi'iyya wanda aikinsu da rubuce-rubucensu duka ya tabbatar akan cewa suna kan tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama me yasa malaki ambata mana waɗannan saboda in za ka ɗora ƙafarka a ɓangaren amsan addini ka san ina kamata ka ɗora ka yawwa kar ka ɗora saman talallaɗiya ta ja ku tahi da kai da shi ga baki ɗaya ya zama to shi ya halaka kai kuma ya halakar da kai allah kare mu saboda akwai du'atun ala abuwa bi jahannam akwai mutumin da zai tsaya tsayin daka yana kira amma wallahi kira ne yake saboda kai kuta jahannama tabbas ubangiji subhanahu wataala ya ambace su manzala sallallahu alaihi ya ambace haka zai rika kira amma kira ne yake zuwa ga zuwa ga bata kuma ga akwai su jiya jiya ne nake sauraron wani audio na wani wa'azi yake in ka ji abubuwan malalla hasbunallahu wa ni'mal wakil bayyana alaka da addinin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ko ta kusa ko ta nesa kuma sai ka samu irin waɗannan abubuwan da hayaniya ya cika su sai ga waɗanda ba jahilai ne ba abinda suka sanya ilimi sai ga anan suke falala wani gara basa duk ga hadisai ingantattu da suke ɗauke da wannan ba ruwan shi da wannan shaidan sai ya kaɗa mashi ƙararrawa yana nan akan waɗannan al'ahadisu ba'ifa wal mawdu'a da abinda bai da ma asali a cikin addini wallahi wajibi ne a wannan lokacin da muke ciki mutum zama yana cikin taka tsantsan kwarai da gaske saboda babu lokaci daga cikin lokuta face sai an samu fitinannu a cikin al'umma su huto suna tallata abin da ba addinin Allah ba kuma su ɗauke shi a matsayin shi ne addinin Allah wanda yake kira akan addinin Allah kuma a tsangume shi a zarge shi a nuna wa mutane cewa abin da yake ba haka nan bane ba na a fatar da bayan Allah Allah kare mu maliki ta wa kibaru a immati shafi'iyyati yansuruna mazahibat salafi waɗannan manyan malamai na mazhabatan shafi'iyya zaka same suna kokarin bada kariya ga mazhabi na salaf magabata na kwarai sannan kuma wayusuna suna wasici biluzumi sunna akan ayi riko da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk malami na Allah zai doki hannunka ne ya dora maka akan na manzo Allah ba akan nashi ba saboda shi yukhtibu wa yusib ɗaya daga cikin magabata yake cewa ma minna illa mukhti'un wa musib babu ɗaya daga cikin face yana iya yin kuskure kuma yana iya yin daidai yace illa sahib hadha al-qabr yace in banda ma'abutu wannan kabari ya nuna kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga duk wanda zai addinin Allah ya liku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce magana eh duk wani mutum wanda zai zo da wani abin shi daga baya ka mushi nasiha an ya doka in bai doka ba kuma Allah raka taki gona kai ba da kai ba maliki cewa waya zummunan bid'a sannan kuma suna zargin suna aibanta bid'a karka taba tsammanin cewa aibanta wani ne ko ta da zaune tsaye ne a ce aiki kaza bid'a ne saboda bid'a ne in bid'a ne yana nan a matsayin shi na bid'a duk yanda kuka ba da goyon baya a kan shi kuma komai yawan ku wallahi babu ruwan Allah da yawan ku wannan aikin yana nan a matsayin shi na bid'a da aka magabata na kwari suna zargin bid'a kuma suna aibanta ta saboda idan ka ce la ilaha illallah ka shaida ba abun bauta bisa ga cancanta sai Allah shi kadai sai ka ce to duk abin da yake haƙƙin Allah ne kakka dora wani shi wala ya amurakum an tattakhidhu almalaikata wan nabiyina arbaba Allah ya ce ayamurukum bil kufri ba da idan antum muslimin za a umarce ku da kafirci ne ba a umarce ka ba akan ka ɗauki annabi ko ka ɗauki wani mala'ika ko dukkan wani wane ne a matsayin abin bauta Allah ce za a umarce ku da kafirci ne bayan kun yi imani sunan aka kawo anan annabawa da mala'iku su kuma su ne makusantan ubangiji subhanahu wataala a cikin halittun shi to sai ka samu irin wannan wani yayi turmi zai dora kuma akan wannan to wajibi ne ka sabka kakka yarda wani batar da kai don ne shi kaka duniya kawai ha Allah kiyaye hanya ka tsaya abinda ka fahimta gurgudan hali addinin Allah ne wala ka bauta wa Allah kanshi haka rauni maka wasa da addinin ka kuma shikenan kawai sai a je gobe kiyama kana zage shi yana zage kai kana aibanta shi yana aibanta me amfani wannan amfani me zai muku bayan aikin gama ya riga ya gama Allah kiyaye to za ka samu abuta bin suna suna zargin bid'a suna aibanta ta kuma suna faɗi suna ƙarawa duk aikin da yake bid'a ne suna ambata shi mutumin da zai zai zai aikata bid'a in ya samu jarumta da ƙarhin hali na har yayi bayanin shi kai da ba naka bane ba na manzo Allah kake faman kira dan me za ka yi ƙasa a gwiwa duk abin da zai faɗi akan ka wallahi ya faɗi zalika mablaghuhum min al-ilm makurar abin da zai iya kenan in ga ka bar duniya lokacin ka ne yawa in ka ka rasa wani abu to Allah ne bai sa ba zaka same shi al-amru lillahi jami'an al'amari na ubangiji ne subhanahu wataala to daga zaka same suna aibanta bid'a kuma suna kira akan cewa kar mutane su bid'a sannan wal ahwa da son zuciya wa ahlaha da ma'abuta bid'a da son zuciya suna kokarin kawar da mutane game da waɗannan mutanen malici wa in kana inda ba'dihim shay'un min az-zallati duk da cewa waɗannan da aka ambata da wasu su akwai wani wani zamiya a tare da su a cikin wasu mas'aloli aw muwafaqati ahli al-bid'i fi umurin ko kuma sun yi wani aiki abinda suka fahimta iya fahimta tsakanin su da Allah su yi tsammani shine sunna sai zaman to ashe wani aiki daga cikin ayyukan ɗan bid'a to wannan kaga zallaci kuskure ne wanda dan adam zai iya yin shi to wannan kuskuren da suka yi Allah gafarta musu malice zaka samu su an samu wannan zalla tare da su yace kalbai haqi wal khattabi wal junayd yace wa abi na'im al asbahani wa izzuddin ibn abd salam sultanul ulama yana nan malami ne na sunna wanda yake da littafin i'lamul muwaqqi'in ar rabbil alamin sannan kuma zaka samu imamu nawawi da imamu suyuti da imamu minawi lakin manahijuhum fil jumla manhajinsu da tahiyarsu gaba ɗaya a jumlance aqrabu ila sunna yana kusa da sunna yace ala tafawutin bainahum tare da samun wani fifiko tsakanin daga wani zuwa wani amma dai manhajinsu da tsarinsu manhajin da ahlus sunna jumlatan mal yace wa kadal ahnaf haka zaka samu a cikin mabiya abu abu hanifa na farko daga ciki wanda yake kan sunna yace abu hanifa shi abu abu hanifan da kanshi Allah ya rahama gare shi ya ce kana ala sunnati fil jumla ya kasance a kan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ma khalafa fihi ahlus sunnati fi mas'alatil iman da abin da ya saba wa ahlus sunna akan shi cikin wasu mas'aloli a cikin imani wa mailihi lil irja da karkata da ya zuwa ga aqida ta murji'a yace zallatun ma'rufatun wa marduratun inda salaf kuskure ne sananne abun maida mushi Allah gafarta mushi yake ce a wajen magabata lakin limashtahara indahu anhu al-imama fi ad-din urifa lahu qadaruhu amma yanda jagorancin shi addini ya bayyana da tsayuwa tsayin daka akan sunna in kaga wani abu sun yi to ba san zuciya bane ba irin nan bane ba mursisi kawai mutum a ce maka ai ga abin ga gaskiya abin sai ce an kiba ai ko kuma a mu muna kan kaza eh sai dai a kashe tsohuwa akan dawanta akan daudota ku tamam to ba irin haka bane ba su su abin da bai hutu a gare su ba duk abin da ya hutu akan a gare su cewa shine gaskiya to shine abin da za su yi aiki da shi Allah gafarta musu mala ce wa kazalika ashabu abi hanifa al awailu minhum kanu ala sunna in ka dauki almajirin shi na farko abu yusuf yace ka abi yusufa wa muhammad ibn hasan wa zufur wa ibrahim ibn tahman wa hafsun wa ghayyas al qadi yace wa min al-hanafiyyati alladhina ala madhhabi ahli sunnati wal jama'ati fil jumla sai ma lai ambato su ga sanan kusan safa guda ina ga lada iyaka ambato su can karshe ke cewa wa ba'du ha'ula'i al-ahnaf wasu daga cikin malaman da malamin ambata mana anan yace qad yamiluna ila madhhabi al-murji'a a bangaren da ya aqida sun karkata zuwa ga aqida ta murji'a yake ta fil iman a bangaren da ya shahi imani wa 'inda ba'dihim shay'un min az-zallat wasu daga cikinsu an samu su kusakurai wani ya kuskure kaza wani ya kuskure kaza walakinnahum ala nahji sunna sai dai manhajinsu girgam akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne wani abin da yazo na karkata ko kuma ba daidai ba to an yi shi ne akan raji'u zanni cewa shine daidai kin iya tsammahane shi iya abin da ya karanta cewa shine daidai kin malika ta fi sa'irul usul fil jumlati ala tafawutin bainahum tare da samun fifiko tsakanin wani zuwa wani yanzu kowa na ka ɗauka wani ya yi ƙoƙarin kaza wani ya yi ƙoƙarin kaza wani ya yi ƙoƙarin kaza to haka suna waɗannan bayan Allah ala tafawutin bainahu to wannan shine maganar mala akan cewa ahlus sunnati la yahsuruhum madhhabun babu wata mazhaba daya da ta killace su ta dunkule su ta hada su waje guda a ce kawai ai su shafi'iyya ne ko kuma a su hanbaliya ne kawai ko kuma a su shafi'iyya ne a suna duba abin da yake dalili inda dalili yake ana suke dora kansu duk mutumin da zai bauta wa Allah ka yi ƙoƙarin bin abin da yake dalili ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ka bi abin da aka sabkar daga wajen Allah subhanahu wataala shine alqur'ani mai girma sannan kuma da hadisan da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan su annabi la yatiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha matashi ta gaba da yace as-salafu laysu umala umala lis-salatin ma'abuta bin sunna ba yara bane na shugabanni ba ma'aikata bane ba na shugabanni a ce wannan malamin shi ne idan ya jayo abin da ya jayo sai kira shi ce mashi to akwai abu kaza a yi kokari a kimtsa a sayin da za a yi ba shi kariya to an suna ba haka suke yawwa ba haka suke ba saboda akwai umala wanda yake shugaba ko sarki ko kaza zai iya zuwa yi wata kasassaban shi sannan kuma dole so yake sai an yi ikna'in mutane an yardar da su a saman mimbari cewa abu kazan nan kaza ne wanda wannan mataki an ɗauke shi kusan a cikin tsare-tsare na abin da ya sha tsarin demokuraɗiyya sai shugaba ya aikin shi sai ya tattara waɗanda yake ga za su iya ba shi goyon baya to ku yi ƙoƙari mun kawo ka za a yi ƙoƙari a kare shi asalafu laisu umala lissalatin malici ba ma'aikata ba ne gaba ga shugabanni iya daga cikin matsalar waɗanda suke ma'abuta bin son zuciya za'amu anna salafa umala lissalatin wasu suke tsammanin cewa magabata na ƙwarai waɗanda suke kan karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ma'aikata ne ga shugabanni saboda kira da ahlus sunna suke akan babu zanga-zanga babu hutu na hutu babu bijirewa babu wane ne ga dukkan shugaban da ya zama turi shugaba ne wanda yake musulmi ahli suna suna kira kan ko to kakka tsammanin wata wani abu aka ware musu a aqida su ce haka nan yawa ba wani abu aka ware aka ba su wasu ce bari mu tsaya tsayin daka saboda mu kare a kariyar da ake ba da addinin ne ake ba kariya ba shi shugaban ba ake ba kariya za'amu anna salafa umala'un lis-salatin malin cewa haza buhtanun azimun ai wannan kiran ƙarya ne wanda yake mai girma ya ce fa'ahalu sunna ma'abuta bin sunna nasiha nasiha suke yi jan hankali suke yi gargadi suke yi ya kumuna bima aujabahullahu wa rasuluhu minas sam'i suna tsayuwa ne akan abin da Allah ya wajabta musu da manzon shi minas sam'i wa ta'ati bil ma'ruf abinda shugaba ya faɗi ku shi ku mushi da'a a cikin abin da yake ba fanɗarewa Allah ba ya ce an nasihatu liman wallahu Allahu amral musulmin yin nasiha da gargaɗi ga dukkan wanda Allah ya jibintan mashi al'amarin musulmi ka zama to kai ne shugaba to ahlus suna za su maka ɗa'a wannan matsayin naka barran ka zama to mutum ne mai ɗa'a ga Allah maɓura kana au fajiran ko ka zama tuma fajiri a same ka a cikin wasu badakala da wasu ayyuka da basu kamata ba da wani dan taɓe-taɓe can da dan shaye-shaye da dan kurɓe-kurɓe duka wannan ba zai hana a maka wannan biyayyar ba mazala ya ja hankali saboda hallakan da yake cikin mi fito na fito ga mutumin da ya zama to Allah ba shugabanci zawa shugabancin na kuma na abu ne wanda yake amrun ilahi amrun ilahi ko ya zamanto al'umma suka ayyana shi kamar da umar ibn khattab ya kafa waɗanda ya kamata a ce sun tantance waye shugaba ko kuma ya zama tuwa kawai aka aka waye gari da ƙarhin tuwo ya zo ya zama saman kujerar nan to shi ne shugaba ha'a wajen Allah shi ne shugaba ha'a wajen Allah saboda maksad shari'i da addini yake dubawa duka abu ɗaya abinda zai biyo bayan fanɗare mushi ko yi mushi zanga-zanga ko kaza irin bannar da za ta iya biyuwa baya kuma la'alla wannan rigimar da za ku ba za ku iya ba za ku sababa zubar da jinin mutane babu kaɗa babu dalili da sauran abubuwan suke da alaƙa da wannan wanda za su zo a gaba insha Allah ta'ala kenan ala'ayi dai shugaba wajibi ne kamar shi da'a ko mai biyayya ne ga Allah ko mai ayyuka ne na sako in dai ya amsa sunan musulunci to dole kai biyayya gare shi bai halatta ta takai shi irin wani hashin baki da ake cewa tsarin demokradiyya ko kuma kafa wasu mutane a ce waɗanda su su ne 'yan adawa ba addini haka kowane irin tsari kuke tafiya a kan shi kar ku mance kuna nan a matsayin ayoyin ƙur'ani da hadisan nan a kanku suke magana da ka fattakullaha mastata'atu fattakullaha mastata'atu sai ku ji tsoron Allah gwargwadon yadda za ku iya da ka ku yi biyayya a kan kowane tsari ne in dai matuƙar wannan jagora musulmi ne ko bai umarce ku akan abin da ke kafirci ne amma idan ya umarce ku akan abin da ke kafirci ne to wannan babu ji babu gani مالك فالسلف الصالح يسيرون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون بهديه وأمره yace ma abuta bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahli sunna yace suna tahiya ne akan abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma suna ruko da shiryarwar shi da umarnin shi in manzon Allah yace ayi za su yi in yace a bari an bari wa wasiyatuhu fi kulli amrin sannan suna ɗaukar wasiyar mazala salafin a cikin kowane amari kaga mazala wasiya yi cewa ku yi ɗa'a ga waɗanda suke shugabanni na gano daga idan ka yi ɗa'a ga wannan shugaba allah kama ɗa'a ba wa kama ba ba shugaba kama ɗa'a ba shi ma ya samu ya ɗarsu ne ya ɗarsu a wannan hasken na abin da ya shahi ne umarnin allah da manzan shi malai cewa min zalika wasiyatuhu sallallahu alaihi wasallam da aka iya daga cikin abin da manzon Allah yayi wasiya wa amruhu da umarnin da yayi bisam'i wa ta'ati bil ma'ruf ku ji ku yi da'a ga a cikin abin da yake kyautatawa ne ba fandarewa Allah ba wan nasihatu liman wallahu Allahu amral muslimin sanan da yin nasiha ga dukkan mutumin da ubangiji subhanahu wataala ya jibinta mishi al'amarin musulmi sai a mishi nasiha a ja hankalin shi la siyama waɗanda suke da daman haka Allah sa kuna cikin ƴan ajin tabarkalla a cikin gari duk shugaban da ya zo zai saurare ku to wajibi ne a gare ku kuma shi nasiha ba wasu ya wani kuskure ba kada ce to minai a dan kakkai jan hankali ne e maganin ka ne ka a fara a ja hankali shi a mushi nasiha a mushi gargaɗi amma mafi yawanci a yau duk wanda yake da alaƙar ne ya ga shugaba to sai ka samu misali in shi fardiya ne yake kokarin ya gyara ya za ya gyara intere shi ya ce to muna nan fa mu ne muka faɗi muka tashi saboda ayi kaza ayi kaza yanzu to an zo da haka in abubuwan nan da za a rika yi ka amanta da muna nan eh gari kaza da yanki kaza wanda duka nawa ne eh in za a yi wani abu a gayyato ni a umurce ni ayi kaza ayi kaza da sauransu maimakon yayi nasiha yayi jan hankali shugaban in ya gyaru al'umma za su samu za su samu salama za su samu jin daɗi amma sai ka ga ‘yan kan shi yake hawa ne da gyara Allah kiyaye kaga wasu zama to makaryata gulma tsaye gumi ce kaza ce kaza ce kaza ce kaza shi shi da aikin shi kawai ana kusan toshi saboda mi saboda hirarrakin da yake kawo Allah kiyaye mazala sallallahu alaihi yake cewa babu wani wanda Allah zai ba shugabanci illa kanat lahu bitanatani duk wanda Allah ba shi jagoranci sai ya samu rigar ciki guda biyu da aka ce bitsana ita ce rigar take taba jikinka ai yani ba kusanta wanda su ne bitsanarka sai ka samu kala biyu bitsanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar wa bitsanatun ta'muruhu bis su akwai wanda zai kusance ka rika maka nasiya ko da baka jin dadin abin da yake hodi to dole la'alla wannan abin zai zama to maka sababi na fijara zai haɗi maka ko ka ɗoka ko ka ɗoka ruwanka to wallahi irin waɗannan mutanen a yau su suka yi kaɗa cikin al'umma ko shugaba ko harkar rayuwar zamantakewan yau da gobe kuna tare da mutum ka gaya abin da ba daidai ba ka faɗi mishi ka ji hankalin shi a cikin usulubi mai kyau salo mai kyau da kalmomi masu kyau cewa da kazan nan bai kamata ba saboda kaza saboda kaza la'alla sai ka ga Allah taimake shi dalilin wannan kalmomin sai ga Allah shirye da shi to haka kuma zaka zai samu waɗanda su kuma umurtun zira shi suke kakka yarda ya zai abin da haka dole a ɗauki matakan suka kamata a yi kaza duk wani abin da ke na lalaci sai ga ana ne ana ingiza shi ana ba shi goyon baya idan wasiƙa aka kawo wadda ake buƙata shugaban ya san da ita to in aka buɗe aka karanta aka wasiƙa ce wadda la'alla akwai nasiha a cikin ta ba sai a mai da take kuma ga wani tsari wanda a harkar jagoranci wanda ba haka ba addini ta nan mafi yawa wa shugaba a yanzu inda zai zauna ma'amur hanyar da zai bi huwa ma'amur kayan da zai sa umurtar shi aiki duk abin da zai yi akwai masu tsara mashi in tahiya zai yi in wannan hanyar a suka tsara zai bi to bi isa bai biyo ta hanyar inda ya tsara nan nan za- shi yasa ake samun banna da yawa sai mutum mulki ya kubce mishi sai lokacin da ya kubce mishi zai ankara ashe abin da ake hudi mishi duk ba haka nan bane Umar ibn Khattab Allah ya rahama Allah kare da gare shi me yake yi fitowa yake cikin gari yana zagayawa ka gani da idanka ba zama to kwam kawai kana can an tsatsare ka da komi da komi a cikin wanda kana huta a fito ka gani wace irin wainar ce ake tona ake ake toyawa wannan zai taimaka maka la'alla ka kyautata ma wani tsammani ka kusanto shi alhali shi kuma ya hunuka ha inda ka yake to al'ayi dai abu a nan magana da malam yake shi ne a san wa ta'a mutum ya ji kuma ya da'a a cikin abin da ke kyautatawa ne sannan kuma a yi nasiha nasiha wadda ta dace da shugaba daga cikin abin da ahalus suna suke inkare shi ne an nasihatu alanan cin mutunci na mutumin da yake shugaban duk wanda Allah bai shugabanci to Allah ya mishi wani matsayi na musamman dole kuma ku duba wannan matsayi girma ne wanda ba shi ba kanshi ba Allah ce kulillahu malikal mulki sai ce tu'til mulka man tasha ashe Allah ne ba shi to wannan abun dole a kiyaye shi idan kana da abin da zaka rubuta wasiƙa aika in ta isa alhamdulillah ya karanta aiki da ita alhamdulillah ya karanta bi aiki da ita ba kai dai ka sarki ka tura wanda ta ta je ta hanya ta tsaya an ki barin ta wuce shi wanda yake barin ta ta wuce zai amsa amsa a gaban Allah subhanahu wataala kai kai naka to duk wanda yake da daman da yayi nasiha to wajibi ne a gare shi nasiha yake cewa wa in kana fasiqan aw zaliman ko da ya kasance shugaban nan fasiki ne azzalimi ne wa amruhu bis sabri umurnin da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi da cewa ayi hakuri ala ma yahbisu game da abin da zai rika afkuwa yana faruwa min al-wulatil muslimin na daga jagorori musulmai shugaba ne musulmi ne amma jahili ne kuma shine shugaba baya jin hatsa amma kuma shine shugaba a kabira mujrimi hali su ne manyan gari ko su ne mafi girman banna a cikin gari sun fi kowa banna to in dai yana amsa sunan musulunci dole ku biya a gare shi mazala ya bada umarnin cewa bi sabri akan ayi hakuri game da abin da zai iya faruwa ya zo daga wajen waɗannan shugabannin minal jauri na daga ƙetare iyaka da fanɗaranci wa zulmi da zalunci wal asara da ɗaukan da babakere da handama da zama akan dukiyar umma duka wanzan lahiri da su ba wani abu samu ma'a amrihim bil ma'arufi wa nahyihim 'anil munkari bil hikma abinda aka yi umarni shine kai ne kai umarni da aikin alheri kai hali akan mummuna aiki a cikin hikima kuma gurgurdan da zaka iya hatta da nasiha da zaka yi abin da zaka iya ne zaka yi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora wa rai sai abin da zaka iya malik ya cewa wa karahiyatihi tare da kyama misali shugaba ne fasiki ne azzalimi ne mai mai babakere ne an yi nasiha an yi gargadi abinda za a yi an yi to wannan abin da yake na ba daidai ba wa karahiyati dole kai ka rika kyamar wannan abin ma yasduru an ba'dihim game da abin da zai zo daga wajen su daga cikin shugabannin nan min al mazalim wal munkara na daga zalunci da za a rika yi da ayyukan banna da za a riƙa yi dole abin ka kyamace shi a cikin zuciyarka a nan kuma mu waɗanda muke mabiyan muna da matsalar mutamu mai zaman kanta ka san mutum ba akan daidai yake ba sai ka fito ka ce kaiwa shi kenan bari kai declaration kai ma ka shigo ciki wanda ta yadda ai da kai alhali da Allah ka san ba daidai bane ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان duk wanda ya ga aikin kyama a cikin ku hannunka in zai iya kai in ba za ka iya ba kar ka tarki mazala yana cikin garin makka umar yana nan hamza yana nan usman iya nan aliyu iya nan allah ƙarin za a gare su ɗakin ka'aba a cike da gumakai ba su da imani da musu taɓa shi ba abinda ba za su iya yi ba ne ba da ka ba su tarke shi ba lokacin da aka je aka kawo daula ta musulunci aka komo aka yi fatun makka ne aka yi kwaso su aka yi aka na kabbara ana wurga su ana kabbara ana wurga su saboda lokacin da yesu ya yi da haka inkarin munkar da za ka yi da hannunka in za ka iya ne kuma alaika bi nafsika awwalan ka fara da kanka ka fara da iyalinka ka fara da wanda ka hinkari ka hinka kai wani mataki kar ka zo ga abubuwan suke tare da kai datti ya cika ka datti ya cika iyalinka kuma ka huto ka ce a ai an yi zalunci ku za ku kawo juyin juyi hali wani irin juyin juyi hali za ku kawo ka fara yin juyin juyi halin akan kan karan kanka da kanka gyara kanka gurgurdan da zaka iya fattaqullah ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum ka gyara in so ka umurce su ke kasan ka su gyara in so Allah abin sai intishari zuwa wasu to in ka ga banna ka gyara ta da hannunka in za ka iya ka duba hadisin ai sai da imanin mahuta da yawa inda ta kai fali yughayyirhu bi yadihi akai shuru to kaga anan dole za a yi dole za a tashi wanda zai mutu ya mutu wanda zai rayu ya rayu amma umurnin manzala sai an tabbatar da shi to manzala sai kara gaba sai ce fa in lam yastati in baka iya to kai da halishanka ka wuto kai bayani gurgurdan hali da kalmomin da suka dace ba tare da cin mutunci ba tare da cin zarafin kowa ba idan maganan ma ya gagara an yi gurin da magana baka isa baka yi hajjaji ibn yusuf al-thaqafi labarin shi ake bada a cikin kasar iraki gidaje da waje kasuwanni da ko ina da cikin gidajen mutane sai wata mace irin ɗan tsegumin nan sai aka ta ayyuka hajjaji ya biyo layin gidansu kawai sai ta hutu ta leko suka ido hudu ya umarni aka kawo ta aka hudu ta aka yanka ta ba magana da ayyuka kai magana ba ba mai magana an yi abubuwa da yawa malam duk abin da za a yi maimaici ne za a yi an yi komi an yi to kaga abu na uku mazala ce in bakin ka bai iya sai aka baka na ƙarshe wanda kuma kana iyawa sai dai illa lalace ne sai aka ce kaɗi abin a cikin zuciyarka to baka hana ba da hannunka kuma ka sa akwai ɓanna baka hana da bakinka ba kuma ka sa akwai ɓanna kuma a zuciyar ta kama sai ka wuto kace a wannan abun haka nan ne shahin abu ne da mai ba wani kuskure ba lai haka nan ne sai normal kenan kaga a cikin wani hadisin kai babu kai a cikin ko daya kaga la khaira fika ba wani alheri tare da kai Allah kiyaye malike cewa wa munasahati wulati al-umuri tare da gargadi da jan hankali ga waɗanda suke jagorori inda salafi a wajen magabata wannan yi musu nasiha da jan hankalinsu la ta'ani mudahanatihim ba yana nihin ɓoye abinda suka bayyana mana na ɓanna idan aka ce an ma shugaba nasiha an mashi kaza wai ba mudahana ba ce ba ba ana ƙoƙarin ɓoye shi bane ba ko wanke shi ko shaye shi da mai a nuna bai ɓanna ba a ala suna ba ka suke ba za su yi ƙoƙarin bayani su yi nasiha su yi kaza gwargwadon abin da Allah ba su na dama haɗuwa da wannan shugaba walar riba ba yarda bane ba game da abin da shugaban yake yi bitajawuzatihim game da ƙetar iyaka da shugaban yake yi kama ya zunnu ahlul ahwa kamar da ma'abuta bin son zuciya suke cewa ai ana kokarin kare shugabanni ne ba kokarin kare su bane ba kokarin tsayawa ne akan abin da addini tabbatar da shi kai addinin Allah ko fada da za a je a kirkira ai ta maganar siyasa addini bai rarrashi ba saboda yana jayo gwada kiyayya ga mutumin da yake shugaba ne kaje ke tazuba ka faɗi abin da ake da abin da ba yi ba ai an ce ko wasu labaranka na hayaniya ka kwaso su daga youtube kowa ya buɗe channel a saman youtube abinda zai sha hankalin mutane shi ne a kalla saboda ya zama to yana samun wani abu ayuwa yana samun flaws shi ne abinda yake zai ƙarya zai wane ne ka kwaso da labarin karka wadda cikin mutane da kamata ba malai ce wa hada amrun mustafidun sabitun bi ahadisin sahiha kaga wannan al'amarin na yi wa shugabanni nasiha ba ba su kariya bane ba ko kuma kokarin wanke su wani abu ne yake tabbatacce a cikin hadisai ingantattu malaka fi sahihaini a cikin bukhari da muslim wa ghairihima da ma wanda ba bukhari da muslim din ba wa huwa manhaju salafi salih kuma shine tafarkin magabata na kwarai shugaba ba a caccakan shi ba a kaza ba a kaza bartana zo ai naqabat ai sandika daban-daban duka wani yasa a tsarin addini wannan sandika ce ta suwa ne wannan sandika ce ta suwa ne eh wannan su ƴan warar hula ne ɗan abinda haƙƙin ɗan adam suke ƙoƙarin kiyayewa wadanda a shugabanci addini babu shi wa qad daqa ahlul ahwa'i bil wal bid'i wal iftiraq malaka cewa zuciya ta kunta ta gama abuta bin son zuciya da bid'a kokarin raba mutane bi hada al asli shar'i game da wannan asalin na shari'a na cewa shugaba za a mushi nasiha a mushi gargadi abin da ya dace da girman shi daqa zira'an abin ya kumtace su walidhalika kanu har ya kasance sun kasa jurewa da aka yi kasance su waɗannan ma'abuta bin son zuciya la ya zaluna ya tahimuna salaf ba su gushe ba suna tuhumar waɗanda suke magabata da cewa bil amalati lissalatin ai ma'aikata ne ga abin da ya shayi shugabanni malici wal mudahanatu wa tabriri akhta'il hukam ana cewa kokarin mudahana ce boye abin da yake da aka yi na banna ne wa tabrir ko ko ba da mahuta ne ga shugaba game da kusakuran da suke yi kaga wannan son zuciya da wanda ya faɗa ka ahlus sunna sun tsaya game da rishin cin mutuncin shugaba ko yi mishi kaza saboda addinin su ne umarce su da haka nan malike cewa awil jumul wasu kuma suna ce a abin da yasa ba sa tinkarin shugabanni ai tsoro ne wal qu'ud wasu suka ce a zama ne akan abin da yake gaskiya kin huta a lokacin da ya kamata a huta addinance malai cewa hadha min al buhtani wal jahl kiran ƙarya ne akai aka dora wa ahlus sunna jahiltar su ce akai wastihkamul hawa an alƙalantar da son zuciya ne game da abin da ya shahi tahiyar magabata wa tahkimil awatif sannan kuma da hukumta atifa shine son zuciya sannan kuma wal amzija fi dinillahi sannan kuma da kawo garwaye a cikin addinin Allah a kawo tsari kaza a kawo tunani kaza a ce a dole sai an tsara zanga-zanga dole sai an tsara wane ne dole sai an samu wani kwamiti wanda shi shi ne zai rika bayyana kaza wanda tsara addini babu shi duk wanda yake da dama ya ma shugaba nasiha ya mushi nasiha za ka iya haɗuwa da shi a waje kaza in kusancin da kake da shi to dama ce kuma haƙƙin al'umma yana kanka a ce wani ai suna gamuwa duk rana kaza ko duk lokaci kaza a wani iya da wayar shugaba wani yana iya kira shi doka to ka mishi nasiha ka mai nasiha ka mishi gargadi ka ja hankalin shi kar da giyar mulki ta ja shi ya tsaya yi abin da yake zai iya wanyewa tsakanin shi da Allah lahiya malike cewa min zalika wa zalika anna abin da ya faru game da haka shine cewa min usuli ahli al-ahwa iya daga cikin asali na ma'abuta bin son zuciya sun ce wa ahlus sunna umala lissalatin sun ce mudahana ce sun ce tabrir ne ga hukam sun ce aljubun ne sun ce alqu'ud ne duka waɗannan an yi faɗe su saboda mi saboda iya daga cikin gimshikin tahiyyar ma'abuta bin son zuciya al-khuruju wastihlali saif duk wani tsarin ɗan bid'a to su sun shirya akan su yi hutu na hutu da shugaba da haka to ahlus sunna suka ce a'a babu hutu na hutu da shugaba suka ce tsoro da kuke shi wastihlali saif sannan kuma daga cikin ka'idar ɗan bid'a shine mai halatta ɗaukan takobi akan shugaba alhali wanda ya sa a makarantar manzala sallallahu alaihi wasallam wanda wannan kuma kanka ka ɗauka tun khawarij khawarij wanda suke kaffara mutane tare da duk da kai wani laifi a ce ai kai kafiri wannan khawarij sun kafirtar da mutane kuma sun ɗauki makami sun yaƙi al'ummar musulmi kuma su ma akan shugabanci ne akan jagoranci akan kaza malika ce ai al-khuruju ala al-jama'ati mutun ya huta daga cikin tawagar musulmai wa ala al-wulati al-muslimina mutun ya huta ya bar tsarin jagoranci musulunci shugabanni na musulmai bisayfi ta hanyar daukan makami wastihlal zalika da halatta haka in imma an yakuna bil fi'li ko ya zamanto aikatawa zai karara ya ja layi tsakanin shi da shugaba shi ma dauki makami ko da dan sunan dan tawaye ko da sunan ɗan ta'adda ko da sunan ɓarawo ko da sunan wane ne ko da sunan masu neman ‘yanci duk bai halatta in ma bil fi'li ta hanyar a aikata wali itiqad ko kuma ko da bai yi aiki ba zuciya shi ta yarda da haka ne malika ta kama inda al-khuruj kama inda al-khawarij kamar da haka aka samu wajen khawarij wa man salaka sabilahum da duk wanda ya bi tafarkin khawarij aw bil i'tiqadi ko kuma ta kudurin zuci kamar da aka samu a wajen jahamiyya da mu'tazila da rawafid ɗan shi'a masu aibanta sahabbai wa ghairihim da makamantansu haisu ya taqiduna lokacin suke kudurta cewa istibahatul khuruj ay ya halatta ay mutuna hutu ga shugaba da yake cewa lakinnahum qad la yatamakkanuna minhu sai dai la'alla su jahamiyya da mu'tazila da rafida ba su kai matsayin da za su iya samun damar yin haka ba imma bi sababin haufi ko don tsoro amma aƙida sakaranci aƙida suna ga cewa ya kamata a yi hutu na hutu da shugaba amma ba su aikata ba imma li haufi ko don tsoro auli adamin kudrati alal khuruji ko kuma ba su da daman da za su iya hutowa yake ce aulin tizari rajulin mawhumin ko kuma kamar irin su rafida suna jiran wa mahadi ko suka ce duk zaman jiran mahadi ne suke za su yaƙi duniya za su yi kaza za su yi kaza za su yi kaza shi ne malai ce aulin tizari ko kuma dan zaman jiran rajulin wani mutum mawhum wanda yake wahami ne rudu ne babu shi kama ya ataqidu rafida kama yanda arrawafid suka yi kudurin haka lalle akwai mahadi zai zo amma ba irin ba irin nasu ba malai ce fa haula'i wa amsaluhum lam mastahallul bid'a tanakkaru lis-sunnah waɗannan mutanen da makamantansu lokacin da suka halatta bid'a suka ɗauki tafarkin bid'a sai suka rika inkarin abin da yake sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata da na matashi karatu a sati mai zawa sai mu tashi magana ta Abu Kilaba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله